على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الامور كلها وأجرنا من كل الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعدين مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a cikin ikon Allah madaukakin sarki za mu ci gaba mu dora karatunmu na muktasar sahih bukhari wanda aka fi sanarsa da suna a tajiridu sarai li a hadisun jami'in sahi sai wani sati a yau insha Allah za mu tashi kitabul azan rakon kitabul azan littafin da yake magana akan harkar kiran sallah mun yi tsarki mun yi alalako? ta yanzu za mu kira sallah sai mu shiga babu badai azani babun da yake magana akan farkon kiran sallah ta ina ma aka samu kiran sallah ya aka yi aka samu shi kuma meye abubuwan da suke damfare wato kenan da shi hadisi na farko daga abdullahi dan umar radallahu anhuma kana yaqulu kana almuslimuna hina qadimu almadinata يجتمعون فتحينون الصلاة yake cewa ya kasance wato musulmai lokacin da suka hijira suka dawo madina bayan an bar maka kenan suna taruwa don yin sallah faita hayyinuna salata suna kokarin su nemi lokacin sallah kowa na kokari ya gani lokaci ne ya kamata a yi sallah ta haka wani zai tuto lokacin wani lokacin kuma ba lokacin yake tunani ba ya ta hayi nuna daga hina ne ai ya talabu na hina yi salli laisa yunadi laha saboda ba a kiran sallah din ba a kiran sallah ba babu na alama ya tano ga kayyadaddun lokacin da ya kamata a yi ta haka sai mutum ya karado ya fito ko zai tarar an yi ko zai ta jira da sauransu fatakallamu yawan mafi zalim waɗannan sai suka zanna su da kansu sai suka yi nazari akan wannan faƙala ba duhun sai wasu daga cikinsu suka ce ittakaru na kusan yadda za a yi a je a nemo ƙararrawa ku riƙe ƙararrawa in lokacin sallah sai a kada girin girin girin girin girin girin girin misali na kusan nasara kamar yadda kiristoci a coci suke kada ƙararrawa in lokacin ibadarsu ta yi wa kala ba duhun wasu daga cikin sai suka ce bal a aka bara mu haka ba bukan mu nemi babbar ganga wanda in muka kada ta za ta zama misalin karnin yahud kamar misalin kafo da yahudawa suke furawa yawa ko kuma babbar ganga babbar ganga ana kiranta buka buko yawa kofin nasu bukatun wata bulu tabul shi da karami bukat jam'u bukatin ta da aka suka ce mu nemi albuka babbar ganga wanda za mu kada ta kamar yadda yahudawa suke hura kafo faƙala umaru sai sayidina umar allah madaukakin tarki da shi yake cewa awala tab'a suna rajulan yunadi bis salati yanzu abin da ya fi dacewa ai da kun aiki wani mutum ya je ya kira sallah a tada mutum ɗaya mana ya rika kiran sallah in lokacin sallan ya yi sai mutane su mai sallah ba ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilalu ya kai bilalu kun fana da biyar salati kai ne za ka rika tashi kana kira mana wato kinan sallah kai za ka rika tashi kana kiran sallah sadaka sai ya zama an samu wato kinan kiran sallah wannan hakan nan ya zo shi akan wannan duk da cewa ko wasu ruwayoyi da suka karfafi wannan din suka dada ba buɗe da ma'anan yadda ake ce abdullahi bin zaid ko ya yi mafarki cikin dare sai ya ga wani mutum yana tafiya da kararrawa sai ce masa kai ba allah zo sai ya mana kararrawa nan ya ce kuma me za ku yi da kararrawa kuma ko musulmi ya ce a za mu rika kiran sallah da ita lokacin ya sai mu kada sai ce a ha kiran sallah da kararrawa kuma a yau nan da kiristoci ne wurin koya maka yadda ake sai koya masa Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah har zuwa wata kenan karshen kiran sallah washe gari sai yazo sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mafarkin da yayi sai wani ma sahabi yace haka sayyidina Umar ma yace haka sai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara anna ru'ya kun tawata'at ina ga wata kenan mafarkokin naku gaba daya wato yayi daidai da juna sun yi ittifaki don haka sai ya ce abdullahi bin zaid ka je ka koya wa bilal kiran sallah ce fa innahu an damin ka sautan don ya fi ka wato kinan a sauti mai kutsawa ka je ka kira bilal ka koya masu sada aka sai aka je kira bilalu sai aka lakana masa kiran sallah sai ya zama wato kinan shi ke kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam babul azani mathna mathna babin da yake magana akan cewa kiran sallah za a rika yin kiran sallah ne masana masana bibbi bibbi bibbi bibbi shine wata kiran Allahu akbar Allahu akbar sau daya Allahu akbar Allahu akbar sau biyu kenan yawa ashhadu an la ilaha illallah sau biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu haka yake ne Allahu alam عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان an umarci bilalu in zai kira sallah ya rika kira sau biyu biyu sau biyu biyu zai kira sallah wa ayyutar al'iqama sannan in iqama kuma ya yi mata wutiri in yace Allahu akbar Allahu akbar ya gama da wannan yayi sau ɗaya kenan ba zai sake maimaitawa ba ashhadu an la ilaha illallah ya gama da wannan ashhadu anna muhammadar rasulullah su ma haka illa al-iqamata sai dai in ya zo kan kadi kamati salatu to ita wutiri za a yi sai kadi kamati salatu kadi kamati salatu haka nan za a yi ana ka samu wata kenan tarbi'i na abin nan kiran sallah saboda haka haka ke ta har izo ta shan kiyama babu fadalin ta'azini babin da yake magana akan falalar kiran sallah kiran sallah in lokacin kiran sallah ya mutum ya tashi ya kiraye wannan din yana da falala don wani lokaci al'adu suka shiga ciki kamar mu al'adunmu a nan da ana ganin babu wanda zai kira sallah sai wanda yake jigara cikin mutane wanda yake bayar da lokacin yi bayar da lokaci kawai na mai muhimmanci a rayuwarsa bayar da lokacin zuwa gona bai da lokacin zuwa shago bayar da lokacin zuwa ofis bayar da shi kenan kuma ma tun da haka ne sai zama wanda ba shi da komai sai a ga ba shi da kaya mai kyau a jikinsa babu tsafta da zai sauransu shi ne zai kira sallah a mutane su rika zuwa da haka mutane sai suka dauki cewa kiran sallah yana kawo talauci saboda asalan ma ba wanda zai zo yi sai talauci sai mata talaka da haka suke ganin kiran sallah ba wanda zai sai talauci har ma ana ruwayan cewa wai abin da sa rigar ladan take yagewa idan ya fito daga asuba zai zo masallaci shaidanu za su zo suna ta yaguninsa suna ta jansa suna ta yaguninsa suna ta jansa da aka za su yage masa riga ta za ta yi yage gawa da sau da kar yaje in ya kwalla gida ya su guri amma al'amari ne da ke mai falala mai kuma wata kenan daraja wanda ke kowa zai iya yinsa عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idanu diyali salati adbara shaitanu duk lokacin da aka kira sallah to shaidanu suna gujewa sai su juya a baya ko shaidan sai ya juya a baya wala huduratun yana gudu yana kara yana kara ko kuma yana gudu yana sake tusa ko kuma gudawa duk wani zai idrat zai iya daukan tusa yawwa zai iya daukan gudawa zai yi daukan ihu da kururuwa so da zai gudu hatta la yasma al ta'zina har ya zama ya je inda ba zai ji kiran sallan ba in ya dinga gudu sai ya je inda ba ya jin kiran sallan nan tukun sannan ya tsaya fa za ku zai ni da'u idan an gama kiran sallah kuma agbala sai gashi kuma ya dawo sai ya fuskanto ya dawo idza thuwiba bis salati adbara in an fara taswib shine kita da iqama ana da an fara ta da iqamar sallah kuma sai sake fecewa ya juya baya guje hatta idza qudiyat taswibu sai an gama ta da iqama kuma aqbala sai sake dawowa hakan nan zai dawo ya shiga cikin jikin mutane hatta ya ƙtira bainal mar'i wa nafsi sai ya zo ya samu ya sanyo abin da ake kira alƙatira tunani har ya shiga cikin kwakwalwar mutum ya sa masa tunani tsakaninsa da ke da sallansa daga shigowarsa abin da zai fara cewa uskur kaza ka tuno kaza mana uskur kaza ka tuno kaza mana ya dinga tuno maka wa'insu abubuwa ya sa ka tuno wannan ya sa ka tuno wannan ya sa ka tuno wannan ya sa ka tuno wannan hakan nan zai ta yi lima lam yakul yazkur me yasa baya kamar zaka iya tunowa kaza ba ai abu kaza ma na ma wani da kaga masallah kamata shi kamata kaje sai dinga tuno maka irin wannan abu tuna kaza tuna kaza me yasa ba ka yi tunani akan kaza ba me yasa ba ka har a cikin tayoyin da yake har ka samu wanda zai karbi wato kenan tunanin ka na wannan lokacin sai ka sai ka karbe shi sai ka fara tunani akan sa haka zai yi ta yi hatta ya zallar rajulu har sai mutum bai gushe ba ya fada cikin hana yanayin da laye dari kam sallah bai sama raka nauyi ba ana yana yana yana tunani tunani har sai zuwa a ni raka biyu ne ne ko ta uku ne kan a wannan ta uku ne ko ta hudu yana ta tunani to saboda haka kaga ya buri sa ya cika kenan shi dan dai sa baka tashe shi wato kira a cikin sallar taka shi yasa yake cewa in mutum ya shiga sallah to sai ya kokari ya tada hankalinsa a go daya kada ya koya yaminan wala shimalan ya kokari ya zama ya rage tunanin duniya a cikin zuciyarsa saboda shi wannan tunanin iktilas ne min iktilas shaitan wani sane sane ne da shaitan yake haka kamar sane shi ne a dan sa hana zuwa a jalifin ka dan sabulo wani abu ko a dan jawo wani dan naira goma ko naira ashirin a cikin aljihun ka ko dubu ɗaya ko haka ba ɗaya bai kudin ba gaba ɗaya ba amma dai a tsaro wani abu me yin haka kun yi samu dama zai ebe gaba ɗayan ma to saboda ka sata ne da ka tafi tunani kaɗan da an ɗan fara maka minus minus minus minus in ka dawo an ci gaba da rubuta lada minus ɗin da za a yi shine da tunanin ka tafi wani guri sai a tsaya da rubutu ko in ka dawo kuma sai a ci gaba da rubutu da ka ɗan yi haka kuma automatic reader ne da ka yi deflecting daga ka abin da kake an yi automatic menene an yi setting din automatic settings sai ta tsaya cak kana dawo cikin sallah sai ta ci gaba da reading kana tiliflex sai ta tsaya cak kana dawo cikin sallah sai ta ci gaba da reading har inda za ka in ko baka yi tunani ba in ka sai hama reading kawai haka ne tafiya za ta yi har illa masha Allah kun bayyance wannan babu rafi sauti bin nada'i babun da yake magana cewa in za a kira sallah daga sauti ake yi aito su amfaninsa shine shelantawa ko a shelanta ma al'umma cewa lokacin sallah wato kenan yayi annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yas yanzu a wancan hadisin da muka karanta menene falalar yace me fadalar ta'zim me falalar da muka samu na mai kiran sallah me ya falalarsa eh menene ina za mu samu magana falalan ta'zim a cikin wani hadisin eh haka ne muka karanta menene muhalli shahid da zai nuna mun cewa wannan credit ne a shi mai kiran sallah eh yau ya kai matsayin da shaidan bai son zagunsa ko shaidan yana kyamatansa shaidan yana gudu masa yana guduwa masa kaga wannan daraja ne a ce ka kai matsayin da shaidan ya ganka guduwa zai ba da aka ake ɗaukaka darajar sayyidina umar ba a ce in shaidan ya gaishe yana guduwa ai daraja ne wannan to mai kiran sallah shi ma in shaidan ya gaishe yana guduwa ko duk ta akwai su ruwaye da suke nuna cewa ranar tashin alkiyama za a gane lada ne ta hanyar sun fi kowa tsayi a cikin jama'a sauransu to babu rafi'u sauti bin nida'i عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يسمع منادى صوت المؤذن haka ne babu wanda zai ji mai kiran sallah sai ji kiran sautin babu wato kinau wanda ake kira zai wanda zai ji kiran sautin mai kiran sallah jinnun wala insun ko aljani ko dan adam wala shay'un kai ko ma menene tsuntsu da sauran dabbobi da sauran abin illa shahida lahu yawmal qiyama face sai yayi masa shaida ranar tashin alkiyama duk lokacin da wani ya ji kiran sallah ranar lahira zai masa shaida wannan musulmi ne kaga musulmi ko zai dawo ma auta ba zai dawo ma auta wannan ba karamin shaida bane kaga wannan kamar yana da karfafa mana wancan kamar ya fitar mana ma falalar mai kiran sallah to amma ina muhallin shahid annan na cewa kiran sallah a fili ake yin sa a cikin wannan hadisi ne tunda babin yanzu a babin da yake magana ana ɗaukaka kiran sallah ne sauti menene muhallin shahid mu wanda ne wanda ya ji yawwa shi abinda nake son ji kenan na nesa ya ji da ba daga ba da ba zai ji ba yawwa saboda haka yaro kenan dagawa ake yi dan ne nesa ya ji haka ne babu ma ya haƙunu bihi ba ya haƙunu bil azani min dimai babin da yake magana akan abubuwan da za a kare zu alhukun yana nufin allura kamar immunization ko abinda za a yi immunizing dinsa na jini a dalilin kiran sallah babin da zai karantar da mu jinin da za a ce yanzu an ba shi kariya ba za a taba shi ba ko an yi immunizing dinsa kenan ko against kisa wato ba za a kashe mutum ba jinin da ba za a zubar da shi ba a dalilin kiran sallah ya immunity yawwa wani jini ne za a bashi kariya ba za a sa a zubar da shi ba ba a sa a kashe mutum bakin ake nufi ko kuma mutane ba a dalilin kiran sallah wannan babin shine abin da zai mana magana an anasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza gaza bina idza gaza bina qauman anas Allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawa ya kai yaki tare da mu duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaibe mu muka tafi kaiwa yaki wurin wasu mutane yaki kan an ji ba kisa ba ne za a kashe mutane to lam yakun yaghzu bina baya cewa mu je mu kai farmaki hatta yusbiha har sai gari ya waye wa yanzu ya tsaya ya kalla ya ji tukunna fa in sami al'azana idan ya ji kiran sallah wato kenan da asuba ko da isha kaffa anhu sai ya kame kansa gaban su yanzu kiran sallah yayi immunizing din jama'ar wannan garin ba za a yake su ba kun gane wannan ya ba su kariya ba za a yake su ba kenan kamar yana nufin cewa lokacin da yakin ya fara tsanani to jama'ar nan wasu sun musulunta wancan ba su musulunta wancan kabila sun musulunta wancan ba su musulunta wancan kabila sun musulunta taraka in sun sa za su je ya yaki wuri kaza in san dole sai sun yi taka tsantsan haka wani lokaci saboda yadda suke tantance su tafi yakin da daddare sai su tura dan gangane sai ya je shi kusa da gurin in an ji kiran sallah to garin musulmi ne in ba kiran sallah ba sai da sassafe sai a far musu ko inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa sabal mudhir sai da sahaka da sassafe kawai sai su ga dakaru a cikin farfajiyar su to saboda in sun ji kiran sallah kiran sallah ya immunizing din su ya ba su wata kiran kariya wa idza lam yasma amma in bai ji kiran sallah ba ya zama kenan garin waye idza lam yasma adanan a gara alaihim sai iya kai musu wato kinan farmaki kenan duk wanda suke kiran sallah musulmai ne ko haramu ne a yaki mutanen da suke yin sallah ko haramu ne a yaki mutanen da suke yi abin nan ya sai irin irin fikihu na wannan zamani mutum ya zo cikin masallaci ya tafi mutane suna ruku'u suna sujada ya jefa bam ya kuma ya kabbara ya ce ya yaki kafirai eh eh da ya ce ya yaki kafirai wani ya zo zai shiga masallaci ruksa da Allah koma zai matsa akwai matsala liman za a harbi liman yana cikin karatu kaga Allah ya bashi irin shahadar abin da kenan alƙalin basra zararatu bin aufi kana karatun alkur'ani kana sallan asuba kana karatun alkur'ani Allah ya kawo dalilin mutuwa kaga wani ba karamin abin nan bane amma shi kuma duk da aka gani yake yi wato kenan jihadi yayi Allah subhanahu Allah sauka Allah sauka babu ma ya kulu idan sami almunadi babu da yake magana idan an ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah me ya kamata kai kace ko yawwa ko Allah ji gaba la abbaji ya ce in mun kiran sallah ya kiran sallah to kai karar ka ya kai ya kai karar ka ne da ka sai kai nazari daga tunda karar ka ya kai sai annabi sallallahu alaihi ya koya mana yadda zaka yi maganin karar ana bi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumun nidaa duk lokacin da kuke kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'azzin sai ku faɗi irin misali abinda mai kiran sallah yake faɗa ta ce Allahu Akbar ina shaida babu abu mai girma sai Allah kaifa sai ka ce nima Allahu Akbar ko ki ta ashhadu an la ilaha illallah kaifa sai ka ce nima ashhadu an la ilaha illallah nan da sai ce maqulu muslima yaqulu mu'azzin duk irin abin da mu'azzin kuka ji ya fada sai kira sallah ya fada kuma sai ku fada in ya fada sai ku fada kuma in ya fada sai ku fada ba shi kira magana ta mutu ba ina magana kara oh kana dan kana kira sallah kana tsammanin kai kai dai ne kai imani da Allah amma mun to shi ne ya je can kuma ya ji duk kayar da babu taurin kai sai ce to hayya ala sala bai dai kyale ka ba oke gama kayar da abin da yake faɗa a to zo mi sallah kai ma zo mi sallah kai ma zo mi sallah to anan ne ko ba za ka ce masa kai ma zo mi sallah ba tunda shi yana ya riga ka gurin ko sai ka nemi wani abu kuma daban wanda za ka faɗa wanda gwamnati Allah shi za mu samu a ga hadisi na gaba an mu'ayyata radiyallahu anhu radiyallahu anhu wa mithluhu ila qawlihi ce zaka fade shi zaka fadi misalin sa har zuwa inda yake cewa ka fada ya fada ka fada ya fada ya fada ka fada ya fada ka fada har ila qawlihi sai ka zo inda yake cewa wa shahadu anna muhammadar rasulullah ko da ya ce wa shahadu anna muhammadar rasulullah kai ba ka fada to tafiyan ka ya kare kai anan wala ma qala hayya ala salati in yace to zo mu sallah ko ƙara kai ko sai ka ce masa la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai dai a gurin Allah kai ma daga tafa ba wayan ka bane ba dabarar ka bane ba kuma karfin ka bane Allah ne ya taimaka maka ka zo ni ma shi nake roƙo Allah ya taimaka la haula wala quwwata illa billah da zarin ya ce hayya ala salah ka zaka fada in ya ce hayya ala fala shi ma haka zaka fada in ya sake maimaita Allahu akbar sai ka maimaita Allahu akbar kai ma haka nan ne wakala haka za ta mitu nabiyakun sorry sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ce hakan nan naji annabinku sallallahu alaihi wasallam wato kenan yana faɗa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira sallah ga abin da ya kamata ka ce babu du'a'i inda nida'i babin da yake magana akan addu'a lokacin wato kenan kiran sallah in an kira sallah ya kamata kai addu'a in kira sallah ai kaga karar ka kai mai kiran sallah ko kuma ka nuna masa kai ma kana nan daga ba ko sai ya ce maka to ka zo mi sallah ko to yanzu kayar da zaka je ku sallah yanzu ai tun daga nan ka jona tsakaninka da ubangiji hankalinka ya koma gurin Allah to kaga ba karamin opportunity ne wanda zaka tsaya kuma sai ka roki ubangiji a wannan lokacin ba take to zun zuciyar ka ta koma zuwa ga Allah eh yanzu ka hakura da wasu shagula da suka dauki hankalinka eh to shikenan fara addu'a tun daga yanzu kafin ka kama hanya tafi saboda addu'a tana da kusantar da kai zuwa ga Allah wa dukkan dare an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azala sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u nidaa duk mutumin da lokacin da ya ji kiran sallah sai ya ce Allahumma ya ubangiji Allah rabba hadhihi da'awati ubangijin wannan addu'a da zan yi attama wadda take cikakkiya wasalati ubangijin wannan sallar da zan yi alqa'ima wanda yanzu za a ta da ikamarta Allah kai da kake da wannan matsayin ati muhammadin wasila ina roƙonka ka ba annabi muhammadu wasila ko ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasila wal fadila da kowa take nan fala menene wasila kaga ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ka aka ce mu nemi wasila ko ya ladina amana taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsanantuwa wasila shine tsanantuwa wato kenan tsakaninku da ubangiji don haka kana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alwasila shine wato kenan hanyar da za ta tsanantar da shi wal fadila da kuma fifiko wanda zaka fifita shi akan kowa da kuma komai ina roƙonka a kabin nan yawa wa ba su makaman mahudar da zai wa'atta allah ranar lahira ka ta da shi a matsayi wanda yake abin yabo makam al-mahmud in matsayin da in an baka kai da kanka za ka ji kone ya yi shi ne ma'ana mahmud ya kai matuka a wajen yabo za a yaba allah ka ta da shi a wannan wuri allazi wa'atta wanda kai masa alkawari wanda kai masa alkawari ko to duk wanda ya faɗi haka halalahu shafati yawal kiyama ce to na ya halatta a gare shi ranar tashin alkiyama kamar kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu cewa ubangijin nan na da ku gani ya min alkawari yace wa min allahi fatajad bihi nafilatan laka asa ayyabaka ayyabaka karabuka maqaman mahmudan ana son an bashi wato kenan extra assignment cikin dare ya tashi ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah ubangijinsa zai tashe shi a matsayi wanda yake wanda kowa sai ya yaba shine makaman mahmudan din kenan to kun san ubangiji kamar kai kace annabi sallallahu alaihi yana cewa kun san ubangiji mai karamci ne kuma ba a masa tilas ya yi min alkawari zai bani wannan makaman mahmud din amma ban ya ga zai yabe kowa ko ba wanda ya satame shi don la yasalu amma yaf'al ba a tambayan Allah me yasa kai kaza ko ko mu yasalu da mutane su ake tambaye su ne ga zai zai ce na ba wa na ma don haka ya isa ya haka da haka ku mutane na ku taya ni rubutun roƙon Allah dai a bani wani matsayi ko da haka shi yasa ce duk wanda ya je ayi kiran sallah sai yayi wannan ni kuma ya halatta in cece shi ranar tashin alkiyama halalahu shabati yawmul kiyama kamar wata kina yana encourage din mu duk lokacin da aka yi masa addu'a duk lokacin mu masa addu'a Allah da ya tabbatar masa wannan da ya masa alkawari wa min alladhi fata jadbihi la filatan laka asa ayyab asa karabuka baka ma mahmuda kaga duk da cewa yace ubangijinka yayi kusa ya ta da kai asa wani lokaci tana nuna tamanni ko ko taraji ko kuma dukansu tamanni zai iya shiga ciki taraji zai iya shiga ciki a sa ana fatan haka ya yi kusa haka ta faru amma saboda wato kenan kokarin a samu matsayin ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tabbata a gurinsa sai ce sai ce ku rika cewa wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta Allah ka tashe shi a wannan matsayi abin yaban da kai masa alkawari kenan yanzu mun taru domin ce ubangiji Allah ya ka riga ka yi alkawari kawai ana haka aiko wani lokaci a cikin ranka da ai ka riga ka masa kada ai magana mun ya bata tashi ba haka ka faɗa ba kuma a gare yawwa a zuwa gare sarkin kano ɗan kai daɗe ina sa da Allah asirin mun fulati na ce ƙariyar ka ɗan talaka sarki ya baka kuma ta bayu a gare yawwa sarki ya baka eh ba da kasuwanci ta shiga ta sarki ya sarki ya maka ko kuma ce kazo in baka kyauta ta ce sarki ya gaishe ka sarki ya gaishe ka eh mota uku da kace kai masa alkawari tirolelin nan sarki ya karba kuma Allah sai ka kawo eh aka ce aka alhaji yawo mai omo da kace sarki duk sati ka ɗauki ɗaunin oman wankin gidansa sarki ya garba raga kowane sati dole sai ya kawo akalla da suka yi wani lokaci tukunan kafin ka gaza na to kuma yin kiran sallah wannan addu'a din Hmm.
daga wannan mahallar kan da suka yi Hmm.
san ma da aka gida sai ka sake yi san ma aka gida sai ka sake yi eh alkurani ya ce la ya tsamal insan min du'a alkhair eh dan adam bai kamata ya kosa da addu'a alheri ba to kullum addu'a fata yake yi ai da irin saboda ai da zarar an tashe shi a wannan matsayin kai kuma ya halatta ya cece ka so kaga kenan idan kana yi masa automatically a kanka kake yi eh kanka amfanin zai dawo yawwa la yana lalalu kuma wala di ba walakin yana laluwa ta gawa yau ga ka yanka kai zaka cinye naman kai zaka yi eh, abin din abin nan kai kashin ka diba ka kai gonar ka ko kashin ka sassara kai amfani da shi bozin kai amfani da shi amma kuma duk da haka Allah ya baka lada saboda saboda kyakkyawar takawa yawwa to saboda haka kama haka ne mu taru mu ta cewa ubangiji Allah ka masa wannan alƙawarin wannan gurin Allah ka bashi Allah ka masa alƙawarin Allah ka bashi to Allah bada kake sarki muna roƙon ka ka tashe shi a wannan matsayi na'am bar shi tambayar tasa na'am idan dai mutum ya misali masallacin da shi ya fi kusa da shi ko yake sallah a ciki mm.
ina ganin kamar masuliyar kansa kware a kansa ko kuma dai ya ne
a a to ai ka san shi abun aka ce umarni ya zo amma umarnin ta wani malaman usulu suka kasa shi kashi kashi akwai umarni na wajibi akwai na abin nan to wannan ala wajen istibabi ne duk lokacin da kai sau ɗaya tal a rayuwarka ka sauke wajibi na'am duk abin da kake karawa falala ne ya allazina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi in kace allahumma salli ala muhammadin sau ɗaya na wajibin a rayuwarka ka sauke shi na'am to amma kuma kullum kana ta maimaitawa zama kake maimaitawa zama kuma kake ƙara samun falala da ɗaukaka to kamar haka ne shi ma to tun ran da kai na farko na wajibin ka sauke shi yanzu duka wannan fadila ne kawai tun da ai shi ma ka ce ati muhammadu lawasai ta wal fadila to kai ma an kana yi wato kenan eh, fadila ne ai za ka yi yai za ka yi kowane addu'a ka ga dama babul istihami fil azani haka ne babul istihami fil- fil azan babun da yake magana akan ƙuri'a a kiran sallah ƙuri'a a kiran sallah idan na- a baya mun yi maganin cewa da al'adunmu sai wanda ya gajiya ne bai yi karatu na addini sosai ba bai tara kuɗi mai yawa ba ba mulki yake da shi ba yanzu baya komai ya gama ba iya zuwa jeji ba iya zuwa komai shi ne zai kira sallah eh talaga fitar haka muke so kawai ko duk wani mai dan hannu da shi mai kuɗi ba zai je kira sallah ba babban malami ba zai je kira sallah ba babban masarake ba zai je kira sallah ba mai karfi a jika ba zai je kira sallah ba haka ne to wannan babi sai yake nuna mana cewa da mun sallah dan ni ba zan yadda ka je kai ba zan ce ni zan yi ba zan haƙura ba kai ma za ka ce ba ka haƙura ba kai ma za ka ce ba za ka haƙura ba har sai an yi ƙuri'a wanda Allah ya bashi ya zama allura cikin ruwa to amma ba mu san abin nan din ba ko eh wai what is a, a jail to a pig alade an masa kayan gwalagwale ya ya san balu dinsa ne ya je shiga juji ya shiga kwata ya tabe saboda bai san muhimmancin zinarin da take jikinsa ba ko a gaba ga abu amma ba san muhimmanci sau da haka sai mu bar wani wanda bai ma baya ma iya fitar da lafazin kiran sallar yadda ya kamata shine zai je kira mana sallah in ana hayya ala sallah ya ji hayya ala sallah hayya ala fallah ko ko kuma ta ashhadu na shaida ne kam na shin na shaida babu abin bauta da jaddata sai Allah ko dan da ka ja din ya zama istifhami ne ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday rajawakum Allahu khairan amma tushrikuna a ilahu ma Allah to duk inda ka ja hamzatul istifham kawai kana kaman kana tambaya ne hakan din ne ko ba ka bane a shahadu allah ila illallah shin na shaida babu abin bauta da cancanta sai allah kuwa a shahadu annabi muhammadu rasulullah shin na shaida annabi muhammadu manzo allah ne kuwa ko hayya ala sallah me sallah eh Eh? to kwando jama'a ku zo kwando me za a ci a kwando hayya alal fallafa fallah manomi ko eh ku zo mu tafi gudun manomi eh eh to fala shi ne jeji fala shi ne jeji fallah manomi eh to kaga maimakon abin sai ka gera ta kwaba amma duk haka dinde muka hakura wannan babu yana nuna mace girkiran sallah yana da falala inda mun sa abin da yake cikin sa ba zan iya hakurai ba annabi hurara radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wallahi da mutane sun san ladan da yake cikin kiran sallah wasaffil awwal da ladan da yake cikin sahu na farko a sallah sun malam ya jado illa an yastahimu alaihi sana a ce ba wanda za a bashi sai dai an yi ƙuri'a lastahamu wallahi sai sun yi ƙuri'a ba wanda zai haƙura ba wanda zai haƙura ma kaga yanzu a zikir sallah sahun ma bai mace ka ba ba ma maganin wawa saboda mutane ma ba su zo ba bara ba su zo ba wallan da ra'ayi amma da sun sa abin da yake ciki kowa zai ne musafin farko domin rikice yawa sai a ce ku tsaya a yi ƙuri'a to a watsa sahun nan mutum ne yake ɗauka mutum talatin ne sai a rubuta kwaya talatin yes yes yes yes yes sai a rubuta no no no guda ɗari a har dutsa kowa da waka biyu don kaga yes ka shiga safin farko wallahi mutane ba za su yi hakuri ba sai an yi haka haka kuma kiran sallah wallahi mutane ba za su yarda ba ba za su yarda ba ba ku ganin bilalu da yake kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk ran da ne mafarki na shiga aljanna sai Allah ya naji takun kafar ka a bayana sai naji ka a bayana bilal kullum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ne ya kasa zama a madina bace ba zan iya hakuri in kira sallah in waiwaya inda nake ganin yana fitowa ban ga ya fito ba yace zan bar zai bar madina ya tafi tafi jihadi ya samu shahada kawai bayan shekaru wata ran ya zo madina aka ce ya kira sallah ya kira sallah mutane sai kuka sai kuka sai na bakar ya ce zai ci kaza ya kai hakuri karka kira mana sallah ya ce ce wallahi ka san kai ka sayi ni ka yanta ni Allah in dai dan Allah ka yi ni to ka bane da aikin Allah ma wallahi ba zan iya hakuri in kira sallah ban ga manzon Allah ba to saboda kai yana da falala sosai walau ya alamuna ma fi tahjiri wallahi da mutane sun san abin da yake cikin fitowa sallan azhar da garjin rana tahjiri yana nufin garji ko taƙi harrun waɗisun lilhajiri hami to yana nufin garjin rana in garjin rana ne kuma kaga ismu applicable to sallar azhar tun da ita ne ake fito ta lokacin garji wasu malamai suka ce a tahajir zai iya daukan gaggawa a kowace sallah ba ma sai lalle lokacin sallar zafi ba azhar za ta shiga haka la'asar za ta shiga haka in dai ka zo da wuri an samu tahajir to da mutane sun san wannan ko la sabaqu ilayhi da sun yi gogoriyo a wajen rige-rige da a zuwa ga wannan walau ya alamuna ma fil atmati da Allah ya sa mutane sun san ladan da yake cikin sallan isha a jam'i kenan ake nufi al'atma mun ce sallan isha ko da Allah ya sa mutane wallahi sun san ladan da ake bawa mutane in sun zo sun yi sallan isha a jam'i wasu buhi da kuma sallan asuba la'atauhu ma walau habwan wallahi ko da jin ciki sai sun zo kaga dan karamin zazzabi ba zai hana ka zuwa ba dan karamin uzuri ba zai hana ka zuwa ba ko ba za ka iya takawa da kafar ka ba za ka ja ciki kana gurfana kana hada haka za ka gangaro ka zo a sallar da kai ba za a sallar da kai me yasa kaga a kasashen da suka ci gaba a addinin take da nake nufi za ga sun tsofo ne za a taitayo shi a turo shi a turoli a kawo shi a saka shi a sahu haka ne a kawo shi a zuwa saka shi sahu a zanar da shi akan kujera ko a zare kwanakin ma na ga yin irin wannan tafin da za a dauko shi a mota a taho da shi a zuwa sauke shi a sa shi a turali a tura shi a kai sahun gaba ya zauna an yi sallah a fito da shi a fito da shi ya tafi haka har ya mutu so wa'annan wala Allah sun karanta irin wa'annan hadisan sun ji falalan da suke ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya tanada ma mutane saboda wannan da haka ba su wasa da irin wayannan abubuwa din kamar ka ga yanzu yadda abubuwan da suka zama suka lalace ga masallatin sun yi yawaita kofar gidan kowa ma da masallaci a dan fito din yana neman ya zama mana matsala babu azanil a'ama babu da yake magana shin ya halatta makafo ya kira sallah makafo zai iya kiran sallah idza kana lahu man yukbiruhu ko man yuk- eh, man yukbiruhu idan har akwai wanda zai bashi labari ko lokacin sallah azhar zai ce to wala- malam wani azhar yayi lokacin kira yayi sai ka je ka kira idan har akwai a- wanda zai gaya masa haka ya halatta ya kira sallah saboda kaga shi ba zai iya ganin cewa a, lokacin sallah ya ko bai ba عن ابن عمر رضي الله عنه- عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل abla da umar Allah madaukakin sarki ya da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane lalle bilal yana kira bilailin da ci da dare da sauran dare cikin dare kenan dan haka fakulu washrabu in kuna da abincin da za ku ci ku iya ku iya ci in kuna da abin sha da za ku iya sha za ku sha kar ku kame bakin ku hatta yunadi ibn ummi maktum har sai abdullahi dan ummi maktum ya yi kiran sallah to shi ba zai kira ba sai alfijir ya fito sai alfijir ya fito to in yi kira yanzu kar kowa sake cin abinci kar kowa sha abin sha kowa sai ya kame bakinsa ya wuce da azumi kenan ko wa kana rajulan a'ama shi kuma ibnu ummi maktum mutum ne wanda yake wato kenan makaho dan haka la yunadi baya kiran sallah hatta yuqal lahu har sai an ce masa asbahata asbahata gari ya waye gari ya waye ta an ce gari ya waye gari ya waye wato kenan sai ya tashi sai ya kira sai ya kira sallah gane wannan yawa a nan abinda zai kwakwalwar mu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda biyu kenan ko yawa wannan bilal yana kira ibn ummi maktum yana kira amma a baya mun karanta cewa da aka kawo lafazin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mai kawo wan abdullahi ibn zaid ya ce masa ka je ka koya wa bilal fa innahu an damin ka sautan da haka Bala- bilal aka koya masa da haka malamai da suka yi bincike suka ce kenan yana nuni cewa kiran sallan nan wato a cikin azumi ne mun fahimta a cikin azumi ne ake la- mara- masu kiran annabi sallallahu alaihi ke da masu kiran sallah guda biyu ɗaya yakan kira saboda mutane su tashi ɗaya kuma yakan kira don ya nuna lokacin sallah wato kenan yayi don haka bilal a lokacin sa yake kira a wancan na farkon shi kuma ibn umar maktum shi kuma sai ya kira wato kenan annabiyun amma in ba cikin azumi ba babu abin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam su kiran sallar su guda biyu ne akan haka wasu suke cewa kiran kiran sallah ma guda ɗaya ya kamata ana yi inda ba da azumi ba yauwa inda ba da azumi ba sannan in kuma har haka ne in kuma har haka ne to da wani lokaci ne za a yi a salatu kairu minan nauyi muna fahimta a wanda suka dauka kira biyu wasu kan ce akan yi a salatu kairu minan naumi a farko a na biyu sai a ce eh, ba za a yi a salatu kairu minan naumi ba wasu kan ce a a na ƙarshen ne za a yi a salatu kairu minan naumi haka ne yawwa ba wato kenan a na farko ba wanda ya bi kadiyar nan a hankali in har ya tabbata cewa a cikin azumi ne ake haka ba kaga wato kenan kes din ya zo da sauki idan mun kaddara cewa a a a kowane lokaci ne wato kenan ake yin haka haka ne to wani lokaci ne fi dacewa wato kenan ya zama an yi ah, as-salatu khairu min tunda hadisi ce inna bilalan yu'adhdhinu bil-layl ko yawa shi kuma ibnu umar mutum innahu rajulun ama la yunadi hatta yuqal madha asbahata asbahata ko aka ne wanne ne ɗaya a cikin suke a salatu kai rumin nan eh wanne ne daya yake yi a salatu kairun minan nomi a cikin su eh na biyu ko na farko to inda farko da ke da a farko za a yi a salatu kairun minan na kairun- kairun minan nomi idan kuwa eh eh Aha, shi kuma sau uku ake kira kenan shi yasa abin dama malaman magabatan masu sun ka tattauna da su sun eh yanzu muna son mu tattauna ta muwa kuma wasu ce gaskiya da su kai wasu ce a shi ga nan ne kusan ba wani zargi sai
Eh, amma abin da ya fi zama mashhur kiran sallar sau biyu ake yi da na farko da na biyu dacin malamai da suka ba da fatawar cewa a kiran sallar nan azan a farko ake yinsa allah maɗaukakin sarki ya ba da fatawarsu karbuwa daidai wani lokacin ya kuma ɗaukaka su da haka ita ake a duk duniya daga baya wasu suka sake tunani suka nuna mutane cewa a'a a na farkon ne za a yi a salatu kai domin nan maimakon a ƙarshe suna ka su ma sai zamanin su ya zo sai ta samu karbuwa kuma sai aka zama ana abin nan sannan yanzu usaimi ne ya yi bayani cewa dauda da azumi ne ma kawai in ba da azumi ba ba ma maganin kiran sallah wato gidan sau biyu tana ka sau ɗaya ne kawai sun sau ɗaya ne kuma kaga a wani lokaci ake yin sa lokacin eh, lokacin kiran sallah a lokacin ne za a yi wato gidan as-salatu khairu minan nawm hmm? ba za a yi masa alfijir ya fito ake yi ake yi abi eh in ja sau da za a yi ta a eh haka ne in ja sau da za a yi eh sai alfijir ya fito idan kuma za a yi bi to amma mai amfanin yin biyu ne? Mm. Mm.
ana kira mutum yana gama kira sai sake komawa ya sake maimaitawa sannan kuma sai a da kaga ebrin ya zama defeated ma ya tsaya da farko da zai sake yin kiran nan ebrin ya zama defeated kenan ya makara bai kira a lokacin da ya kamata ya kira ba ya zo ya zo ba abu ne saboda yana da notion din kiran zalla sau biyu ake yi saboda haka bari ya sake maimaita shi sa ne to na madina fa an ake ake ake ake a salatu to na madina ko su suke yi a farko na madina ko su suke a farko shi yasa matsafatawan ta ruɗa mutane a madina a madina su suke yin a salatu a kira sallah na farko amma makka a kira sallah a me nake faɗa ne eh a madina su suke yi a kiran sallah na farko suke a salatu a makka suna a kiran sallah na ƙarshe na biyu a halin da muke ciki a yanzu kenan inda ba wani canji ne ya sake abin kamar yadda a makka za ka ji eh kamar kamar yadda a makka kamar yadda a makka za ka ji in liman ya ce allahu akbar ladan zai ce allahu akbar zai daga amma a madina idan liman ya ce allahu akbar shi ke nan da iyaka nan ake tsayawa ladan bai ya daga sauti a madina eh suka sami me Ah, a inda mutanen madina suka samu mana ai fahimta ne na malamai kuma fahimta ne na malamai wani lokaci in malami ya bada wata fatawa ya sami zama karɓaɓɓe ne sai mutane su karɓi karɓi fatawarsa saboda karɓuwarsa ana samun haka yanzu kamar misali addu'a bayan an yi sallah akwai wanda suke bada cewa in an ka riga ka idar da sallah kama ba wani addu'an da za ka yi ba ma na jam'i nake magana ba kai kai dai maza ta lokacin da kake cikin sallah kake gaban ubangiji a lokacin ya kama abin sai sai amfani da hadisin da yake cewa mai sujada yana sujada akan digadigen ubangiji Allah da haka ya tsananta ko kuma ko kuma amma sujudu fajtahidu fihi bid'a so da da kai attahiya za ka yi abin nan in ka yi da sallah kuma sai su bada misali kamar ka je gurin gwamna ne ya kamata ka roge shi wani sai da ka fito kofar gida kuma sannan ka ce za ka roge shi abin nan ka ka ga mai biya da haka ta a gaban gwamna ne lokacin da kake gaban Allah eh eh almusalli na ji rabahu kana munajati da ubangiji ko baka roka ba sai da ka fito daga cikin munajati za ka yi ta kaga wasu wannan fatawar da ta faso maka karbuwa inda matsalar da wannan fatawar take da shi shine cewa shi ubangiji ba kaman gwamna yake ba a gona ma ka roƙe shi yana jinka so daga kana cikin sallah kana roƙonsa kana wajen sallah kana roƙonsa kana tafiya kana roƙonsa kana duk inda kake roƙonsa kuma yana kawai ud'uni ne astajib lakum babu lokaci kuma da aka ware aka ce wani mutum ba zai roki wato kina ubangiji ba wallahi shi yasa da wannan addu'a da awar ko fitan bata samu daukaka mai tsanani ba to Allahu ala wannan dai ina son mu sake nazari akan wannan kadai me yawa wani sati mu tattauna fi tafiye da fiye da yadda muka tattauna yanzu hmm
ce komai yawan Allah yana jin kowa kuma yana fahimta eh haka kamar yadda idan kai kana saurara wasu mutane mutum biyu, dole sai da kudin ka yi ɗaya ka gane ɗaya ɗaya ko za ka yi nesa da sa eh haka ne yi wa duniya ne ce bari ba ka misali ya ce bi wata rana ba ce duk duniya ba kan da ke yin da rana take ce eh kowa kuma yana tabbatar da Allah yana fahimta kowa
haka ne
da ke kaga wani mutum kuma Allah ne ke kowa da haka ke ne babu al'azani ba'ad al-fajr babu da yake magana akan hukuncin kiran sallah bayan sallan asuba lokaci ai biyu zami to zamu dakata nan akwai wani tambaya insha Allah sai wani satin sai mu tashi babin azani akwai tambaya